من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله فإنه ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض فإن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان وهذا القلب هو محل نذر الله عز وجل لعبده والجوارح تبع لصلاحة القلب وفساده قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيه إشارة إلى أن صلاح الحركات الأب بجواره واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كره الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المآثي والشبهات بحسب اتباع الهوى القلب ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده والقلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض فالقلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال إلا بنون لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال ابن القيم رحمه الله هو الذي سلم من الشرك والجل والهكد والحسد والشخ والكبر وحب الدنيا والرياسة وسلم من كل الشهوات تعارض أمره ومن كل شبهة تعارض خبره وسلم من كل قاطئ عن الله القلب الثاني القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقع مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سقط ربه وغضبه وهذا هو قلب الكافر قال تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أبل أولئك هم الغافلون القلب الثالث قلب له حياة وبه إلا فله مادتان تمده هذه مرة وتمده هذه مرة أخرى وهو قلب المنافق وصاحب الهوى ومن علامات مرض القلوب إيثار الدنيا على الآخرة روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا ومنها الشعور بقسوة القلب قال بعض السلف ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وعلاج هذه الأمراض أعني أمراض القلوب التوبة الصادقة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ففيهما الشفاء والنور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موئذة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Huduba ta farko bayan godiya wa Allahu subhanahu wa ta'ala da yabo gare shi da salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudubar mu tana magana akan cututtukan da ke samun zuciya wannan zuciya da take cikin jikinmu tana kamuwa da cututtuka samun waɗannan cututtuka yake sa kake ganin abubuwa suna lalacewa wannan zuciyarsa ya ɓaci na wancan ma ya ɓaci na wancan ma ya ɓaci sai duka al'amura su rincaɓe su lalace la a ce za ka gyara zuciyanka in gyara na wancan ya gyara nasa wancan ya gyara nasa sai al'amura su yi kyawu abinda hudubar mu take magana ya kai kenan cututtuka da suke kama zuciya lallai ya kamata ga mumini ya kula kwarai wajen inganta zuciyansa da samar wa zuciyansa lafiya domin zuciya tana yin ciwo kamar yadda gangan jiki yake yin ciwo wannan zuciya ɗin kuma ita ce gurin da ubangiji yake dubawa game da bawa idan ka yi aiki to allah zuciyanka zai fara dubawa kafin maganan karɓan aikin wata irin niyya ka yi aikin da shi ka yi aikin don Allah ko ba don Allah ka yi ba wani manufa ya sa ka yi aikin to zuciyan ake fara duka dubawa to wannan zuciyan tana samun cuta tana samun rashin lafiya kuma sauran sassan jiki suna bibiya ne ga ita wannan zuciyan hannunka yana bin zuciyanka ne shi yasa idan zuciyan ta ɓaci sai ka je ka yi sata idan zuciyar mutum ya ɓaci sai ya je ya yi sata idan zuciyar mutum ya ɓaci sai ya je ya yi zina idan zuciyar mutum ya ɓaci sai ya je ya yi gulma duka gaban jiki suna bibiyan zuciya ne in kaga mutum al'amuransa suna tafiya masu kyau yana aikata aiki mai kyau to zuciyarsa tana da kyau idan kuwa kaga akasin haka to zuciyar ne ta ɓaci sai an mata abin nan gyara kuma babu abin da yake gyara ta sai ambaton Allah maka wa'azi a nunatar da kai jawo maka ayoyi da hadisai su yake gyara zuciya idan kana nisantar inda ake wa'azi ana karanta alkur'ani ana karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zuciyar mu za ta samu gyaruwa ba Allah madaukaki sarki yana cewa a cikin zuciyarsu akwai wata cuta sai Allah ya ƙara musu wata cutan suna da cuta na munafinci saboda Allah ya ga cikin zuciyarsu a wata aya Allah yana cewa wa mata kada ku dinga sassautar da muryanku yayin da kuke magana da waɗansu mazaje ba mazanku ba sai ya sanya kwaɗayi a cikin zuciyan waɗanda zuciyarsu take da cuta idan ba zuciyanka tana da cuta ba don mace ta zo tana magana gabanka ba abin da zai ɗarsu a zuciyanka amma idan dama akwai wani cuta tana maganan sai ka fara ganin a to kana kallon leɓen bakin ta yadda yake motsi da yadda yake kaza to har san shedan sai su suranta baka ya za a yi yanzu ka samu wannan matan saboda zuciyanka akwai cuta shi yasa Allah ya ce kada ka shedi wa mata kada ku dinga sassauta muryanku domin sai ya jefa kwaɗayi a zuciyan wanda zuciyansa take da cito da take da ciwo Imamu Muslim ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafi nasa hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yarda ya ce lallai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce lallai Allah ta'ala fa baya duba suran jikin mutane ko dukiyansu yayin da suka yi aikin alheri Allah ba duke ba ba suran kai kai ke dubawa ba wajen ya karbi aikin ka ko ya ki karba aikin ka ba ruwansa da kai fari ne kai baki ne kai kato ne kai siriri ne a'a ba shi bane kuma ba dukiya yake dubawa ba cewa dun kana da kuɗi yanzu kai fa dai a ɗaga maka kafa komai ma kai a'a sai dai shi Allah yana duba zuciya ne da kuma irin aikin da mutum yayi malamai suka ce zuciya da ake duba wannan ai ana duba niyyarka ne me niyyanka na yin wannan aikin a cikin zuciyanka gashi kuma Allah ta'ala din shine yake duba zuciya ya zo cikin ingantattun littafin nan Bukhari da Muslim hadisi daga Nu'manu dan Bashir Allah ya kara musu yarda yace lalle annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace ku saurara lalle fa a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci manzo Allah ce ku saurara wannan tsoka ita ce zuciya idan zuciyanka ya gyaru sai a samu duk abubuwan da kake aikatawa na alkhairi ne amma idan zuciyanka ya ɓaci sai a samu kai ne da mummuna aiki a can kai ne da mummuna aiki a can kai ne da mummuna aiki a can saboda zuciyanka ya ɓaci in zuciyanka ya ɓaci nasiha ma an maka heranka ya ɓaci in zuciyanka ya ɓaci wa'azin an maka ma baka so a yi in zuciyanka ya ɓaci baka so a gaya maka gaskiya in zuciyanka ya ɓaci baka so a karanta maka ƙur'ani in zuciyanka ya ɓaci baka so a jawo maka hadisi saboda zuciyan ta samu cuta dole ka koma zuwa ga Ƙur'ani da hadisi domin ya warkar maka da wannan cuta na zuciya. Malam ya ce, a cikin wannan akwai ishara da cewa lallai ingantuwa da motsawan bawa da gaɓoɓinsa da kuma nisantar abin da Allah ya haramta da kuma kiyayewa ga shubuhohi ya danganta ne da irin ingantuwan zuciyar mutum. In zuciyansa ya inganta, sai kaga duk wani abin da yake shubuha shubuha ma baya so balle haram idan zuciyar mutum ta kasance lafiyayya babu komai a cikinta sai son Allah da son masu son Allah sai tsoron Allah da tsoron afkawa zuwa ga abin da Allah yake ki to ingantuwan gaɓoɓi za su samu gaba ɗaya idan kuwa mutum ya rayu gaba ɗaya yana nisantan abin da Allah ya haramta sai mutum ya rayu idan dai gaɓoɓinsa sun yi kyawu to zai rayu yana nisantan abin da Allah ya haramta amma idan gaɓoɓin sun ɓaci kuma to da ka same shi yana afkawa zuwa ga abin da Allah ta'ala ya haramta sannan sai ya mamaye shi abin da dai mamaye shi shine son zuciya da kirkiran bidiyo'i ko da kuwa Allah ya haramta abu sai ka same shi yana aikatawa saboda me bacin gabansa ne idan gabobin suka baci shikenan dukkan jikinsa sai ya baci kuma zuciyoyin nan ko in ce zuciya ta kasu kashi uku ne akwai zuciya lafiyayya kalau akwai zuciya matacciya sannan kuma akwai zuciya mai rashin lafiya zuciya mai rashin lafiya ita ce ta farko ai zuciya lafiyayya kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ranar tashin alkiyama fa rana ne da dukiya da ƴaƴaye ba sa yin amfani sai mutumin da ya zo da zuciya kubutacciya a cikin a ranar kiyama ibnul qayyim Allah ya masa rahama ya ce wace ce zuciya kubutacciya ita ce wanda ta kubuta babu shirka a cikinsa babu gilli babu kyashi babu hasada babu rowa babu girman kai babu son duniya babu son shugabanci ta kubuta daga dukkan wani sha'awa da data da yi karo da umarnin Allah ya kubuta daga dukkan wani shubuha da zai yi karo daga abin da Allah ya bada labari ya kubuta daga dukkan wani abin da zai yanke shi daga saduwa zuwa ga ubangiji to wannan ita ce ake kiranta kalbus salim ma'ana lafiyayyen zuciya sai zuciya ta biyu zuciya ta biyu kuwa ita ce matacciyar zuciya wanda babu rayuwa gare ta ita ce wacce bata san ubangijinta ba kuma ba ta bautata wa Allah ko kuma tana yin bautan wa Allah amma ba yadda Allah ya yi umarni ko ya yarda ba ba yadda Allah yake so a yi bautan ba kai takan ma afka zuwa ga shubuhohi da jin daɗi ko da abin da take so ɗin nan Allah zai yi fushi da shi ya ƙi wannan abin to mutum zai je ya aikata to wannan irin zuciya ita ce zuciyar kafiri mutumin da yana ganin sabon Allah kirikiri ya kuma sani ya je afka to zuciya ne na kafirci Allah ta'ala ya ce hakika mun halitta wa jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane saboda suna da zuciya amma ba sa fahimta da zuciya suna da idanuwa amma ba sa gani da idanuwan gani na alheri suna da kunnuwa amma ba sa ji ji na alheri da kunnuwan ji na fahimta Allah ta'ala ya ce to irin waɗannan mutane kaman dabbobi suke kaman dabbobin gida suke Allah ya ce kai bari ma dai sun fi dabbobi bata domin su kanannu ne zuciya ta uku ita ce zuciyar da tana da rayuwa amma tana da illa ita ce zuciya mai rashin lafiya wanda wani lokaci sai tana da tana da halce kaman guda biyu wani lokaci wanda zuciyar sai ta miƙa wannan halcin zuwa ga wani bangare wani lokaci ta miƙa shi zuwa wani lokaci kaga ya aikata alheri wani lokaci kaga ya aikata sharri to wannan zuciya ta ita ne mai rashin lafiya daga cikin alamomin da mutum zai gane cewa zuciyarsa ta samu rashin lafiya shine fifita duniya akan lahira in kaga zuciyanka eh tana fifita duniya akan lahira to ta samu cuta da ka iya ganin abin da in a nan duniya da akwai wani dama da za a ce karka yi saboda an baka dan wani abin mata'i da ka iya bari amma an ce Allah ya hana daga sama ba za ka iya bari ba to zuciyar ta samu cuta ne ka duba yadda muke rayuwa yanzu kuwa in dai da za a zo da maganar nera nera to za ka ga yadda ake tururuwa amma in aka zo da maganan ga faɗin Allah sai mutanen Allah Allah sai mutanen Allah wannan kuma ka je kai ta buduwa za ka gansu haka suke to irin wannan shine alaman zuciyar mutum ta samu da cuta imamu muslim ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafi nasa hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yace ku yi gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi saboda akwai wata fitina da take kokarin afkuwa kaman duhun dare take mutum zai iya wayan gari yana mai imani amma ya yammaci yana kafiri da safira gashi mumini ne amma kafin yamma ya zama kafiri ko ya yi yammaci yana mai imani amma kafin wayewan gari ya zama kafiri saboda fitinan da take shigowa ga ta nan tana ta shigo mu ga fitintunin kala da kala wanda dai kai ka zuwa ga kafirci nan take ga sunan nan in ka kauce ta nan sai a biyo ka ta nan in ka kauce ta nan sai a biyo ka ta nan sai ka ga mutum yana sayar da duniya yana sayar da lahiransa da ɗan wani abu na duniya sai ya gammaci gare ya tayar da lahiran ma bai damu da lahiran ba in dai dai samu a nan duniya shi komai ne in dai da a samu kuɗi zai yi kawai zuciya ne ta baci baya damuwa da me Allah ya ce akan aikin daga cikin abubuwan da suke nuna alaman bacin zuciya shine sha'awan aikata barna wanda yakan kai zuciyar zuwa ga ƙeƙashewa malaman magabata suka ce Allah bai buga wani misali mai girma akan bawa ba kaman bushewan zuciyar nan buga misali na azaba Allah ta'ala ce azaba mai tsanani ya tabbata ga wanda zuciyarsu ya ƙeƙashe game da ambaton Allah waɗannan su ne waɗanda suka so waɗannan sun kasance ɓatattu ɓata kuma wanda take bayyanan a ce ga Allah ya ce ba ruwansa ga annabi ya ce ba ruwansa zuciyarsa ta dafe ba ruwansa da faɗin Allah ƙala Allahu ƙala Rasulullahi wannan alama ne na cewa zuciyar ta kamu da rashin lafiya Allah ta'ala ce sannan zukatansu sai ta kekashe zukatanku ta kekashe bayan an muku wa'azi sai ta dawo kaman dutse kai Allah ya ce ta mafi dutse kauri saboda kekashewa ta fi dutse abin tauri a ce Allah ya ce bai ji ba a ce annabi ya ce bai ji ba a ce ga wani aya wata aya bai ji ba ga hadisi bai ji ba to wannan me za a ga ya masa ya gyaru to da ayan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gyara zuciya duk wanda zuciyarsa ta lalace to ya nemi inda ake karanta alqur'ani ake karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin me zuciyarsa ta samu gyaruwa hudu ba ta biyu kuwa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace to magani ga wanda ga wannan cuta ma'ana cutan zuciya gashi nan tuba ta gaskiya da riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi za ka samu waraka idan zuciyanka ta samu cuta domin a waɗannan abubuwa guda biyu tuba na gaskiya da riƙo da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ake samun waraka kuma ake samun haske Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda ku kai imani ku amsa kiran Allah da manzo idan sun kiraye ku zuwa ga abin da dai raya ku ku sani lalle Allah fa yana sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa ku sani lalle Allah fa gare shi ne gaba ɗaya za ku tattara za ku koma ranar tashiyar kiyama wata ayan Allah ta'ala yana cewa ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku da kuma warakan da dai warware mu dai warkar da zuciyanku da shiriya da rahama amma ga waɗanda suka kasance masu imani duk abin da za a faɗa na alkur'ani da hadisan manzon Allah domin abin ya gyara maka zuciyar sai idan kana da rabo na imani idan baka da rabo na imani sai a karanta aya a karanta hadisi amma bai sa ka gyaruwa Allah ka azarta mu da imani Allah ka azarta mu da gyaran zukatanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله